بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم مكي مجانا daren lahadi wanda ya daidai da daren 23 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 daidai da biyar ga watan januwari shekara ta 2002 ta bature muna karatun littafin kitabu tauhidi allazi huwa haqqullahi alal ibad na imamu da'awa al'allama muhammad ibn abdul wahabi allah ya gafarta mishi in ba a manta ba jama'a tauhidi shine abu mafi girma a wurin allah madaukakin sarki wanda shi kaɗai ne ibadar da za ka je wa Allah da shi matuƙar babu shirka duk daren daɗewa to ka shiga aljanna wannan yana daga falalar tauhidi mun karanta babin farko a yau za mu tashi babi na biyu babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru min zunubi babin da ke bayani akan falalar tauhidi da kuma irin yadda tauhidi yake kankara zunubai ka kiyaye haka ya kamata ka fassara wannan babin wannan maɗin masdariya ce ba mausula ba kun san sanin nahau da sarf da ka'idoji na lugal arabiya waɗanda ke da alaka da balaga da adab suna da alaka game da fassara da muke yi matukar baka kware da larabci ba baka kware da hausa ba sai kai fassarar da in bahaushe ya ji zai bata wata ma'ana misali wata ta zo ta ce malam an yi mana karatun hadisi an fassara mana amma mu ba mu fahimta ba malamin kuma ya ce shi iya yadda ya sani kenan cewa wa rajulin tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da mutumin da ya dau sadaka ya bayar to da aka zo musu fasara sai aka ce da mutumin da ya sadaka da wata sadaka har hannun hagu bai san abin da na dama ya bayar ba sai suka ce to yanzu wannan hausar tana fa'idantar da mutumin da aka bashi sadaka shi kuma ya ɗauki sadakar ya bayar sadaka haka za a fahimta to amma kaga ba haka ne annabi ya faɗi ba sallallahu alaihi wasallam wa rajulin tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da ya bada sadaka to duk bahaushe zai fahimci haka to wannan ƙa'ida ce ta ilimin balaga shi ne jinas ne ya haɗu ta saddaka bi sadakatin wannan shi suke kira jinasu lishtiqaq asali kalmomi biyu su zo a wuri ɗaya sai ya zan tushensu ɗaya amma gininsu ya saba to sai a kira wannan jinasun ainihin wato naqis jinas na ishtiqaq akwai jinas na tam kamar inda Allah yake cewa inna arsalna ila la ba wannan ba inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'atin sa'a farko da sa'a ta biyu ba ma'anar su ɗaya ba wa yawma taqumu sa'atu ranar da duniya za ta tashi yuqsimu al-mujrimuna masu laifi za su rantse da Allah ma labisu ghayra sa'atin ba su zauna a duniya ba sai sa'a gwargwadon ta agogo kaga sa'a ta farko suna nufin tashin kiyama sa'a ta biyu lokaci ɗan tazara kaɗan to wannan shi ake kira jinasun tam kalmomin sun zo ginin su ɗaya irin su ɗaya amma ko ce fassara ta ɗaya daban daban gashi nan wa makaru wa makarallahu kafirai sun yi makirci Allah fa ba makirci ba ya rusa nasu makircin sai a ce jinasun shi ma irin wannan a cikin hadisin bukhari annabi ya ce alma'u min alma'i ba a amfani da ruwan wankan janaba sai in ruwan mani ya fita haka dokar take a farkon musulunci ko ka sadu da matarka matukar ba kai mani ba to ba za ka yi amfani da ruwan wankan janaba ba sai ce alma'u min alma'i ruwan farko mene ruwan wankan janaba ba a amfani da shi min alma'i sai in ruwan mani ya fita kaga ginin kalmomin daya amma ma'ana fa to wannan shi ake kira jinas sai ka je ka kware a cikin ilimi na ainihin balaga syntax a cikin ainihin ka'idojin abin nan bature to wannan yanzu in ka fassara cewa babu fadlul tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub in ka dauki ma din nan akan mausula to in ka zo fassara da Hausa ga yadda zaka ce babin da ke bayani akan falalar tauhidi da kuma irin laifuffukan da tauhidi ke kankarewa wato wannan ya nuna ba duk laifi tauhidi ke kankarewa ba to in ka dauki haka wannan ya zama kuskure abinda babin ke cewa babin da ke bayanin falalar tauhidi da kuma irin yadda ba irin waɗanda da irin yadda tauhidi ke kankara zunubi mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana ana nuna maka matukar mutum ya mutu da tauhidi to babu shakka bai mutu da shirka ba domin ba zai yi mutum ya mutu da abu biyu a rai ba ko dai lallai mushriki ne to babu tauhidi ko kwaɗe dan ko akwai shi shirka ta rusa ko kuma tsantsar mai tauhidi ne to babu shakka tauhidin nan ya rugurguje shirka to matukar mutum ya mutu da tauhidi zai ga gafarar zunubi ranar alkiyama jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine wannan babu ainihin zai karantar da mu sai ainihin ya kawo mana cewa wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani akan maganar Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am aya ta 82 Allah madaukakin sarki yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani da Allah ba su haɗa ainihin imaninsu da zalunci ba to ina jin iyan da ya takaita aya kenan a matani ko asalin wannan mas'ala ce kun san annabi Ibrahim ya sha gwagwarmaya da baƙaƙen arna shi yasa ake kiran shi ainihin wato wato abin nan imamu da'awa ba imam wato an abul anbiya'i baban annabawa duk annabawan da suka zo bayan shi tabbaci haƙiƙa jinin shi ne ko ƴaƴan shi ne ko jikokin shi ko tattaɓa shi ko dai zuriyar shi ne to wajen hikimar wa'azi da iya kawo wa arna hujja amma a cikin kwanciyar hankali to sai ake kiran shi khatibul anbiya'i khatibul anbiya'i shine mai hutuba shine gwani wajen magana shi ba zai ba arnantaka arne ba ba zai gaya wa arne bakan magana ba amma ba zai bi shi ba kuma sai ya bashi duk amsar maganar da ya faɗa to da rikici yayi rikici sai annabi ibrahim yake cewa fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum sadiqin ko tsakanin mu musulmi da ku arna cikin mu biyun nan wane ne ya fi cancanta ya zauna cikin aminci in gaskiya kuke kafircin da kuke shine gaskiya tauhidin da muke shine ƙarya wane ne ya fi cancanta ya zauna cikin aminci sai Allah ya bada amsa akan cewa allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su hada imanin su da zalunci ba to cikon aya ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne suka cancanci aminci a nan duniya wa ma'ana a lahira wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu a nan duniya shine karashin aya jama'a mun gane wannan da kyau ko ashe yanzu wannan ya nuna mana babu shakka zalunci yana iya ɗaukar ma'ana ta shirka to zalunci nau'i uku ne akwai zaluncin da baka zalunci Allah madaukakin sarki sai dai wannan zalunci ba a kwatanta shi da yadda in ka zalunci wani bawa ko ka zalunci kanka duk sanda ka zalunci wani bawa ka cuce shi ka rage mai wani abu ko to dan ka zalunci Allah baka rage shi da komai ba ina ma'anar zalunci ga Allah shine kai shirka domin shi kadai ya halicce ka amma in ka tashi sai ka hada shi da wani wajen bauta to kaga kai zalunci amma anan zalunci ba zai koma ga Allah ba dan baka rage shi da komai ba don haka a cikin hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yace tsakanina da dan adam da aljanu akwai magana akwai magana tsakanina da su Allah yace ni in yi halitta amma aje a bauta wani na to akwai matsala ranar gobe kiyama to duk sanda mutum yayi zalunci na shirka za a kira wannan zalunci duk sanda ya zalunci kanshi wajen sabon Allah nau'o'in sauran fasikanci zina shan giya da makamantan sai a kira wannan zalunci duk sanda mutum ya cuci wani cikin halittun Allah kafiri ko musulmi sai a kira wannan zalunci ko da dabba ce kuwa to waɗannan nau'uka guda uku na zalunci da ayan nan ta sauka sai sahabbai suka ce mun shiga uku don sai suka ɗauki ma'anar zalunci biyun ƙarshe ba su ɗauko na farko ba suka ce ya manzon Allah yanzu cikin mu wane ne bai taɓa zalunci ba a ce tun da mutum ya musulunta baka taɓa zalunci ba sannan ne zaka zan cikin aminci gobe kiyama sannan ne zaka zan shiryayye a nan duniya aiko in dai haka ne mun shiga uku sai manzo Allah yake ba ma'anar ayar ba kenan wannan zalunci abin da ake nufi da shi anan ashirk shirka yace ba ku ji inda bawan Allah Luqman yake cewa dan shi ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim dana karka hada Allah da kowa ai hada Allah da kowa shirka kenan shine zalunci mafi girma sai manzon Allah ya zan yayi tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan qur'ani ya fassara junan shi yanzu ashe ma'anar zalunci anan shine shirka to wannan yake nuna mana ashe babu shakka duk mutumin da ya ce shi kwakwalwar shi da iya fahimtar shi ga larabci ta ishe shi ya fahimci alkur'ani ko sahabi ne wallahi sai ya bata tunda kuna ga sahabbai larabci irin nasu ne ya sauka misali yanzu ba sakwace in aka je aka yi mai kananci kaga hausa aka yi amma ba irin tashi ba to in an sako wata kalma aka fahimta ba za a zarge shi ba waɗannan mutanen larabci irin nasu ya sauka amma kuna ga suna kuskuren fahimta idda ainihin ma'anar take sai suka gaza kaiwa wani sahabi shi kuma sai ya ƙetare daga abin da ake so ya fahimta bukari ya rawaito hadisin shi cikin babin azumi cewa inda Allah madaukakin sarki ke cewa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl in dare rakin azumi yayi da farkon musulunci in azumi ya kama da daddare akwai matsala fa in har lokacin shan ruwa yayi kana kwance kana bacci to ko ka farka da daddare ba dama ka ci abinci sai dai kai faɗi zarci don haka wani sahabi ya je yayi aikin wahala ya dawo sai ya ce matar gidan nan ko akwai abinci sai ta ce babu sai dai barin lalubo ta tafi lalubowa a makwabta gajiya sai ta buge shi kafin ta dawo sai bacci ya kwashe shi ga abinci ta dawo da shi a hannu sai ta samu yana bacci ta ce haibatan laka yau ka kaɗe ka shiga uku yana farkawa ba dama sai ya haƙura haka ya ɗore gari ya waye ya fita je faskare ne aikin gona ne aikin wahala yana cikin yi sai ya faɗi ya suma shine sai Allah maɗaukacin sarki sai ya sassauta wannan doka doka ta farko kenan da aka sassauta ta biyu ba damar saduwa da mace ko da da daddare ma'ana an azumi ya zo shi kenan kai da matarka kun yi adabo gaba daya ba damar saduwa to shine wani sahabi ya ce a lokacin nan al'amari al'amari shi da ya riga ya saba ya sadu da daddare ya sadu da matar shi da rana to yanzu ga azumi ya zo ga doka ta ya karfi sai ya ce bari yau matar zihari ko ziharin zai zama mai katangar karfe sai ya ce an ce alayya ka bahari ummi ai na sake kusanta ki ma kamar na kusanci uwata wai yaya haka ne don ya ƙara tura ta nesa dai ina ya ce wani dare malam ya kasa daurewa ya gama ta tayi wawar kwanciya ya ce kai sai ya sa kai nan da nan ya biya bukata kuma sai kuma ya nadama to ai nayi kaza ai nayi kaza sai ya je wurin ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da ya je wurin malaman ƙauye malaman ƙauye akwai fatawa suka ce eh sai a siyo bawa a yanta yace ba hali suka ce sai ainihin ai azumi 60 yace ba hali to shi kenan yanzu za a ciyar da miskinai sittin ya ce ba hali menene rahama sassauci suka ce iya kafatawa kenan ko yi ko bari kawai to dama a cikin hadisi annabi ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna madina ita ce alheri daga ƙauyen su sai ya gudo madina ya gudo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzo Allah ya manzo Allah na shiga uku na hallaka kaji kaji abin da ne manzo Allah yake kana da wuya da zaka iya yantawa aka ce shi ko mutum ne mai barkwanci sai ce duk duniya in ba wuyan nan nawa ba ban mallaki wuyan kowa ba ya manzo Allah kaga matsala to shikenan zaka iya azumi wata biyu a jere yace ya manzo Allah azumin ne ya saka mu a wannan rikicin fa na wata daya ina wata biyu kuma ba zai yi to zaka ci da miskinai 60 yace jiya gidana da yunwa aka kwana to ya za a yi sai manzo Allah sai ya rubuta takarda ya bashi ka je wurin sa'ina wanda ke tattara zakkar ƙauyen ku ka ce ya ɗiba ya baka in ya so sai ka ci a matsayin kafara ce amma kai ne talakan kanka to ka san ba kauye akwai son ya burge ya kure mutanen da suka bashi haushi da ya je sai ya tsaya badalar kauyen su ya ihu aka taru lafiyawa ne ya ce na samu kuncin ra'ayi da kuncin fatawa a gurinku na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na samu sassaucin ra'ayi da sassaucin fatawa manzon Allah ya ce a bani zakkaku in ci sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau to sai ya zan al'amarin sai Allah ya rangwanta musu Allah ya ce alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san kuna ha'inta kanku sai mutum sai zai sadu da matar shi sai ce wallahi ya manzo Allah ni abin a gangadi ne a mafarki ne ina ban sayar da akai ba dan magudi dai haka sai mutum ya dan abin nan aka kasa juriya sai Allah ya tausaya musu jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan dokar da aka taho akan haka addinin musulunci addini ne wanda yake mai kula da ainihin haƙoƙi na mutane wani sahabi da ya ji ƙarshen aya da take cewa to yanzu kam ya halatta ku ci ku sha ko kun yi bacci ko ku jima'i matuƙar dai tun daga faɗuwar rana har zuwa fitowa alfijir to sai Allah ya ce hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to min al-fajr bata sauka ba lokacin sai aka ce ku ci ku sha da daddare har sai kun iya bambance sai bakin zare daga farin zare ya bambantu gare ku sai ya je ya samo ainihin tarnaki madaurin jaki baki ya samo fari sai ya saka sa karkashin matashin kai sai leko da kansa haka gogan ya zauna a daki sahur yake sahur yake har rana ta fito dotar sai ya fara ganin hasken rana ya fara fitowa sannan sai ya tsaya shi da kanshi sai ya ce anya ina ga ban yi daidai ba sai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ai ka ji ka ji yadda na fahimci ayar manzo Allah yake tabbi jan ashe matashin kanka yana da tsawo to tunda har ya iya rufe duhun dare da hasken alfijir yace ai farin zare da Allah yake yana nufin hasken alfijir bakin zare da Allah yake yana nufin duhun dare ma'ana ku yi ta cin abinci ku yi ta sha matukar akwai sauran duhun dare har sai alfijir ya bayyana jama'a mun gane wannan da kyau to yanzu ku duba wannan sahabin gashi ya fassara aya qur'ani ba daidai ba sahabi ne ashe a yanzu akwai wani tikari bakin fata da zai iya cewa shi ba ruwan shi da sunna hadisi kai qur'ani kawai ya ishe shi ta ya baka iya fassarawa a ce ba shi yasa ake samun fassara wauta ba in dai karfin larabci ne ba a kai sahabban nan ba amma jabir yace za mu tafi aikin hajji muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ana saukan mai da alqur'ani abin da ya aikata mu aikata abin da bai aikata ba ma aikatawa ba su da wata fahimtar kansu sai abin da annabi ya aza su akai ashe in muka gane wannan jama'a in ya zanga sahabbai sun yi kuskuren fahimtar wannan aya allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yadda da Allah tunda suka yadda da Allah suka yi imani ba su hada imaninsu da zalunci ba sai suka fahimci zalunci a nan cuta ta yau da kullum annabi ya ce a shirka ake nufi to babu shakka kowa ya zage ya koyi sunna ya ainihin nemi yadda ainihin ake gane fasara alqur'ani jama'a mun gane wannan to alakar wannan aya da ainihin babi shine ashe wannan aya tana nuna mana falalar tauhidi matukar kai imani da Allah ka zauna haka har ka mutu da kai shirka ba babu shakka shiryayye ne kai to amma shiryar anan kala biyu ce shirya akwai tamma akwai naqisa in ya zama baka yi zaluncin shirka ba baka zalunci kanka wajen saba ma Allah tsakanin kai da Allah ba laifukan da basu kai shirka ba baka zalunci bayan Allah ba haka ka zauna salin alin da imaninka to sai a ce kana da cikakken imani kana da cikakkiyar shirya kana da cikakken aminci ranar gobe alkiyama in ko ka zauna kana shirka to babu shakka duk yadda ka kai da kiyaye sauran laifuffuka baka yin su yadda ka kai da kula da haƙoƙin mutane babu shakka babban macuci ne kai babban azzalumi ne kai saboda kayi zalunci mafi girma to ɓatacce ne kai a nan duniya ba shiryayye ba a ranar alkiyama kuma kana cikin tashin hankali ba cikin kwanciyar shi an gane wannan da kyau in ya zan baka shirka baka saba ma Allah sabannin Allah kananan da basu kai shirka ba amma kuma kana cutar bayan Allah jimillar shirya kana cikin shiryayyu jimilla aminci kana cikin amintattu amma ba cikakken aminci ba ba cikakkiyar shirya ba domin kana zalunta bayan Allah to wannan su ne nau'uka guda uku na zalunci sai kowa ya kokari ya fahimce su dan ka kiyaye su gaba ɗaya sai zama ma'ana aya ta sauka akan ka gaba ɗaya ya zama kana daga cikin ula'ika lahumul amnu kana daga cikin waɗanda ke da cikakken aminci kuma hum muhtaduna sune shiryayyu Allah madaukakin sarki ya ainihin taimake mu to dama الإمام الشافعي يتي كل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين يتي دون علم إن دا قرآن بني با حديث بني با فقه بني يتي بات لوكتيني yanzu kun ga da malam ya gama kawo mana aya alqur'ani sai ne sai kuma yace wa an ubba wa an ubadat ibn samit daga sahabi ubadat dan samit qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wanda bi ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai dai da abokin tarayya jama'a kun ji ƙa'ida ta farko kenan man shahida wanda ya shaida to kafin mu tafi da nisa kamar yadda nake za mu rinƙai muna ainihin bin wasu ta'alikat da sauransu za mu dawo za mu ainihin ji tarihin sahabi abin nan ubada da kuma ainihin wasu kalmomi da suka zo a cikin hadisi amma dai kun ga da ya muna son fa jama'a ku gane hikima karatun nan littafin nan akai wa sharri akai wa kazafi shine muke so mu bayyana gaskiya ba mu san ba ma kara kowa a duniya sai dai muna kara tauhidi muna kara qur'ani muna kara sunna da izinin Allah wannan littafi aka zalunta wannan zalunci kuma an saba yin shi a jami'ar Azhar ita ce babbar jami'ar duniya game da addinin musulunci dai alal itlaq wani malami ya tashi ya soki sunna ya zagi hadisi da ya gama zagin hadisi kakaf sai ɗibo mutane uku sai wance kali da su mutum na farko abu huraira ya ci mutuncin abu huraira kata kata mutum na biyu al'imamu muhammad ibn shihab az-zuhri mutum na uku imamu malik imamu darul hijira to zan gaya muku gaskiya in dai a cikin addinin musulunci ka ɓata waɗannan mutanen uku to ka tafi da kashi hudu bisa biyar na musulunci ka bar wa musulmi ɗaya bisa biyar a cikin sahabbai kakaf babu mutumin da ya kai yawan ainihin wato hadisan abu huraira to in aka ce abu huraira fasiki ne azzalumi ne an gama da shi to an gama da hadisan shi in aka ce a cikin tabi'ai imamu zuhuri imamu zuhuri aka ce wannan mutum fasiki ne makaryaci ne mayaudari ne yana aiki ne da gwamnatin banu umayya babu shakka wannan an kwashe mutuncin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin atba'u tabi'ina wato tabi'u tabi'ina in aka ci mutuncin imamu malik to baki ɗayan sunna ina tabbatar muku da cewa yar kiris aka rage wa musulmi dubi sahihul bukhari duk girman shi duk kai da komowar mafi yawancin hadisan a makarantar imamu malik imamu bukhari ya je ya roro sai ka ji ya ce haddasana abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn al-majrin malik ne haddasana adamu al-majrin malik ne haddasana abdullahi ibn yusufa الماجر مالك ني حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي الماجر مالك ني حدثنا ابن وهب الماجر مالك ني to in ka ce baka yadda da imamu malik ba ma'ana to bukhari kan kaɗan ka rage mishi rai jama'a mun gane wannan da kyau wannan mutum sai ya je lacca ya zo ya ci mutuncin waɗannan mutane to kun san university jami'a dandali ne na yanci ba irin karatun zaure bane da za a buga kanka duk abin da ya maka shiru ba haka bane jami'a kana da yancin ka mukabalanci lecturer ka da lecturer ya gama delivering lecture kawai sai dalibi ya miƙe ya daga hannu a doktor Mustapha Subai lokacin yana dalibi sai ce yana roƙon arziki biyu arziki ɗaya a bashi kofin lecture nan arziki na biyu a zo rana ita shi ma yana da lecture aka ce an yi maka ya je ya shiga library ya ce wai ma tukuna menene hadisi mecece sunna menene hadisi wurin malaman hadisi me hadisi wurin malaman fiqh me hadisi wurin malaman usul waye abu huraira ma dai tukuna wane ne imamu zuhri imamu malik waye ma ne su waye bukhari ne su waye muslim duk ya biya binciko wannan kafin kwana bakwai an haɗu a hall na lacca sai ga shi ma to yau sai naɗi naɗi kenan ko tunda shi ma ya zama shehi zai yi lacca ko ya zo hatta laccaran nashi malamin shi sai da ya zo ya zauna yau da barin lacca tsaf da ya gama ainihin lacca shi sai malamin ya fashe da kuka ya ce ya rantse da Allah yanzu ne Allah ya shirya da shi ya ce wallahi abubuwan da ya faɗi makon da ya gabata ya ce haka aka karantar da shi ya je ya yi karatu ne hannun orientalist yahudawa masu da'awar cewa sun karanta addinin musulunci yaushe za ka ce kana son addinin musulunci ya ka tafi oxford university wai ana karantar da islamic studies ana karantar da islamic law ko cambridge university ko kuma ka tafi almaniya ƙasar jamus ko ƙasar rasha me ya hana baka je ƙasar masar ba ko kasar saudi arabia ko kasar syria ko kasar kuwait ko makamantansu ba kasashen musulunci to wannan mutumin namu na kasar nan da ke sukar waɗannan littattafan fa abin takaici ɗan shi a hannun yahudawan ingila ya karatun addinin musulunci ne ina nan da thesis ɗin shi da yi a hannun yahudawan ingila amma kun ga ɗan shi tun da ɗan shi ne abin ya zama demokuraɗiyya to ɗan shi malami ne kuma ɗan shi musulmi amma mu da muka karatu a hannun musulmi malaman musulunci wasu su limaman ka'aba ne wasu su limaman masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama su suka karantar da mu qur'ani hadisi fiqh larabci tauhidi amma wai waɗannan malaman da mu da su yahudawa ne wannan abu babu cin zarafi ga ainihin alharamain sharifai maka da madina shin babu girmama ingila a cikin wannan kai ɗanka tun da ɗanka ne ya karatu a hannun yahuda amma shi malami ne shi musulmi ne amma 'ya'yan wasu tun da dai kana hasada gumi ya sa sun yi karatu kai baka so haka ba eh wallahi ina gaya muku yana daga abin da ke tawa da mafi yawancin fasikan malaman kasar nan hankali shine malam Abubakar Gumi shi ya ce al-ilmu lil jami' ilimi na kowa ne ya je kowa yayi su kuma yan malaman kasar nan sai suka ce a aramin kura ne ba daga su sai ƴaƴan su dan haka ƴaƴan su za a tura su su je su karatu su je su iya kaza su iya kaza ko malam na da rai ko shehu bai da rai su za su karantar amma ƴaƴan jama'a fa sai a nuna musu falalan zikiri falalan mandiri a dafa dankali ko rogo garwa guda a aje a bakin titi a kunna wuta a ce mandiri akwai falala zikiri akwai falala ina ƴaƴansu ya kamata ku yi hankali ku yi tunani akan wannan malam Abubakar Gumi shine malamin al'umma shi kowa ya zo me kake nema a makaranta ya sunanka kaza sai ce ga wani ɗalibi nan mutumin kirki ne a ɗauke shi makaranta in ka je ka dawo malam an ce shekaru na kaza kaza sai ce ba komai ga takarda tafi ka kai ministan ilimi ka ce ni ne na turo ka sai ya duk yadda zai shiga ya fita hankalin shi ba zai kwanta ba sai ya ganka kana aji wani yaro agogo ya kawo malam bakar gumi ce ni na rasa abin da zan maka a duniya shine na ga agogon nan malam yace a na gode Allah ya saka da alheri ka dawo karatu yace ita ajiye karatu da jama'a to malaman sunna kenan malaman alheri malaman Allah al'ilmu lil jami' knowledge is for all amma knowledge is for our children a to wannan kura kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine wannan sahabi Ubadah dan Samit yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man shahida Allah ilaha illallah wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ku duba jama'a manzo Allah bai ce man qala ba yace man shahida akwai bambanci tsakanin qala da shahida don Allah ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai wanda ya shaida gaskiya a halin yana sana da gaskiya ina ma'anar shaidawa ka ji ka gani ka sani yanzu in na dunkula hannuna haka na ce me ke cikin nan in ka ce kuɗi ne sai in ce ka shaida har ga Allah kuɗi ne sai ka ce ina zato sai a ce inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a zato in ana neman gaskiya ba shi da amfani sai muke ka shaida har ga Allah kuɗi amma ana buɗe maka kaga kwandala ko wazobiya ko dutchmark ko menene za ka iya cewa billahi allazi la ilaha illa huwa kuɗi ne limaza li'annaka kad shahidta wa shahadta ashe mujarradin faɗin kalmar shahada ba zai isar maka ba wannan aqidar murji'a ne suke cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah shi ke ya zama musulmi dan aljanna ma in ya mutu sai ka ce a to in haka ne yanzu munafikai ga su a sahun farko sun cika masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana cewa innal munafiqina fi darkil asfali munafikai su ne a matakalar ƙasa minan nari na wuta Allah yana kafirta su muzabbabina baina zalika baina ko la ila haula'i wa la ila haula'i su su basi nan ba su basi nan ba su basi nan ba su basi nan ba sallar su zakkar su azumin su Allah yake duk baya so me yasa sai ce innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqin sun kafirce wa Allah amma fa a sahun farko suke zuwa su cika masallacin annabi amma kuna jin Allah ya kafirta su suna sallah suna faɗi kalma ashe kalmar la ilaha illallah ba mujarradin inda mujarradin faɗi ne duk arnan nan da ke Kaduna ba su ne mana shigantaka ba in yare na ka sai jawo zaka ce la ilaha illallah to shikenan yanzu in dai mujarradin man qala to kad qala ha mista okonku ko amma kai da kanka zaka ce da zama musulmi ba dan ne dan tana da sharuɗa to zamu bayani akan sharuɗan la ilaha illallah wanda na daga cikin abin da kafirai suke kafircewa to wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu Allah shi kadai bai da abokin tarayya kun ji sharadi na farko ma'ana yanzu ana son a nuna maka wata falala ne amma wannan falalar sai ka cika wasu ka'idoji guda biyar ka'idar farko ita ce dai gata wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wanda ya shaida lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ka'ida ta biyu kenan ina ma'anar ya shaida muhammadu bawan Allah ne Muhammadu ba dan Allah bane Muhammadu ba Allah bane Muhammadu bawa ne daga cikin bayan Allah har annabi yace duk sunayen da Allah ke kira na da su ba sunan da yafi min daɗi fiye da Allah yace ni bawan shi ne Allah yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya dauki bawan shi cancak ya tafiyar dare da shi daga masallaci mai alfarma zuwa masallacin baitul maqdis wannan suna manzo Allah yana jin daɗi dan in bautar Allah ka bata karɓu ba Allah zai ce maka bawan shi ba zai ce ba to wannan suna manzon Allah na san shi sannan mutum ya shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da gaskiya babu shakka akan haka magana ta biyu kenan wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu kuma ya shaida cewa lallai Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne annabi Isa ba Allah bane annabi Isa ba dan Allah bane annabi isa ainihin bawa ne daga cikin bayan allah inna ma halittar shi ce ta zo a bisa saɓanin yadda da dama daga cikin halittu suka zo amma bai zo ta hanyar da ta kamata ta ruɗa mai hankali ba balle mai imani hawa'u ta zo duniyan nan wa daga jikin adamu aka fitar da ita ma'ana tana da uba ba ta da uwa ba wanda ya taɓa cewa hawa'u 'yar allah ce adamu ba uwar ba uban ba wanda ya taɓa cewa adam dan Allah ne amma saboda safafatul uqul raunin hankali wanda ke cikin christianity don a cikin christianity babu ilimi sai a tura muku waka da ainihin falalar banza da wofi to shi kenan sai ka ga mace tana kayan littafi guda wai ita yar kwaya ce ina za ki je mama mama za ta je kwaya wai in suka yi waka kwaya suka yi rawa kwaya wai ranar kiyama su za su hau al'arshin Allah su ne wa Allah waka wallahi mama mai kosai an cuce ki an cuce ki da tuya kosan ki kika tsaya ki ne tun daga asabar halabi da wallahi da ya fi miki alheri mun gane wannan da kyau ko annabi isa bawan Allah ne Allah yake lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikati muqarrab annabi isa ba zai taba kyamar a ce mishi shi dan Allah ba eh bawan Allah ne ba zai taba kyama ba mala'iku ma ba za su taba kyama a ce su bayan Allah bane don Allah na da ka'ida akan duk wanda ya kyamaci a ce bawan Allah ne wani Allah yake sai ya kaskantar da shi to wannan bata abin ne da nake ba masu da'awa shawara musamman kiristocin Najeriya an cuce su ne ku tashi ku yi ta wa'azi ku yi ta faɗar gaskiya ku yi ta yaɗa gaskiya wallahi suna nan suna ta musulunta suna ta musulunta kuna ga kamar da'awa ba ta aiki ne tana aiki a samu kuma a rinka ainihin karantar da matasa comparative stu- studies yadda za su iya mukarana su gwada nan su gwada nan a nuna ma mutane abubuwa yanzu kamar shari'ar musulunci da kiristoci suke ta bala'i an haɗa su faɗa ka je ka ɗauki bible na hausa sai ka ga saman aya ce sai a sa bayani dangane da shari'ar Allah tun daga old and new testament tun daga sabo har tsohon alkawari shari'ar Allah akan kaza shari'ar Allah akan kaza amma in san wayo ake musu in ka je sai a bude iya kaza in aka bude aka gaya maka aka hajijiyar ƙarya aka rufe ido aka hauka shikenan sai a ce let us pray ayi addu'a sai karatun da wuce na minti uku ba amma surutu na minti talatin addu'a ta awa uku ba jama'a wata irin mugiyar mukaddima ce bukata ka tafi bukata Allah yawa mun gane wannan da kyau to babu shakka akwai bukatar matasa su zage akan haka musamman kuma kudancin kasar nan ba a yin christianity ka tafi kasashen kudu din nan ba christianity ake ba magudanci ake yi al'adu suke ji ba ta bin abin in aka je ana da'awa in ma ka je kana da'awa lokacin kana maganar christianity su da san abin da kake cewa ba ka kira su zuwa ga ainihin the true religion of god addinin Allah na gaskiya ka kawo musu dalilai na ilimi dalilan hankali sai su gamsu sai su karɓi addinin musulunci saboda haka lallai dai wanda ya shaida cewa Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kalma ta uku kenan wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu sannan ya shaida cewa annabi Isa kalma Allah ce maganar Allah ce Allah ya saka ta ainihin ga Maryam kuma ruhun minhu rai ne daga cikin rayukan da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda duk ya yarda da haka wal jannatu haqqun wal jannata haqqun ya yarda cewa lallai aljanna gaskiya ce ina ma'anar lallai aljanna gaskiya ce akwai ta tabbatacciya ba hira ba ce kuma Allah ya tattale ta don waɗanda suka bi shi sannan akwai aljanna a yanzu ɗin nan saɓanin aƙidar wasu batattu daga cikin ainihin wato waɗanda suka karkace kamar mu'tazila da makamantansu suka ce a yanzu babu aljanna ba a yi ta ba sai ranar kiyama Allah zai yi ta kuma in an yi ta za ta zama temporary ne je kana yi ka bayan kwana biyu sai ta daskare da ita da waɗanda ke cikin ta shikenan an gama wuta ma suka ce babu ta a yanzu amma ranar kiyama ne za a yi ta in aka yi ta ranar alkiyama din to shikenan sai ya zan wannan wuta ta daskare bayan lokaci zuwa ainihin wato sa'ad da Allah ya so waɗannan aƙidoji ne waɗanda sun saba ma nasoshi na alqur'ani da sunna jama'a mun gane nasoshin hadisai sun nuna ainihin gashi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat bi qur'ani abin da yace uiddat an tattalu wutar ashe tana nan a yanzu an tattale ta ba wai sai nan gaba ba bai ce za a tattale ta bai ce uiddat lil kafirin haka aljanna yake an tattale ta lil muttaqina ga masu tsoron Allah to babu shakka mutum ya yarda cewa aljanna gaskiya ce wannara haqqun kuma ya yarda cewa wuta gaskiya ce to kun ji waɗannan abubuwa guda biyar matukar mutum ya yarda da su adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali Allah zai shigar da shi aljanna duk irin aikin da yake yi fassara ta ɗaya ta wannan gurin kenan ma'ana in dai ya yarda da waɗannan abubuwa kamar yadda suke to duk ɗanyen aikin shi to sai ya shiga aljanna komai daren daɗewa domin a cikin ɗanyen aikin nan ba za a samu shirka ba tunda ya haƙaƙe tauhidi yanzu wannan yana nuna mana falalar tauhidi ko na ɗaya kenan fassara ta biyu ita ce adkhalahu Allahu ala ma kana min al-amal komai kankantar ayyukan shi na alheri tun da bai yarda da waɗannan abubuwan sai ya shiga aljanna jama'a mun gane wannan da kyau ko akhrajahu sai malam yace bukhari da muslim su suka fitar da ainihin wannan hadisi to kamar yadda na faɗa mana zamu dan bi wasu kalmomi da malamin ainihin ya ka waɗanda wannan hadisi ya zo da su zamu dan bi kaɗan daga abin da malam abdurrahman ya faɗi a cikin sharhin fathul majid wane ne sahabin hadisin abin da yasa muke son sahabban nan da malaman da ke fitar da hadisin nan muna son a san su saboda abin takeici ba a san su ba da dama shi yasa a yau wasu ma da dama sun daina sa wa ƴaƴansu sunayen sahabbai sai ka ji mutum ya zaɓo wani suna shi kan shi in ka ce mai ma'ana shi sai ce shi dai sunan ne mai daɗi ne a baki kawai to ka ji fa saddam wai a sarika wani ya sa ya shi a sarika sai ku ja mai ma'ida a ce to Allah ya ce wa sariku wa sarika to faka uwa ya kuma don haka za a dafa hannun sarika a gani duk zangayi ne sunayen da manzo Allah ya da su su ne sunayen da ya kamata a fititi ta sai da kodin su Umar yana da wata ɗaya sai ta zo da Annabi sallallahu alaihi wa sallam budurwa ce kanwar Abdullahi dan Umar Imam Muslim ya rawaito hadisin a to ya sunanta kaza kaza kaza ai sunanta Barratu manzo Allah yake a a bal anti jamila sunanki jamila to shi kenan yanzu sunan jamila dama gashi da daɗi dama gashi ya zo a sunna to irin wannan sai kasa mun gane wannan da kyau ko wata manzo Allah ya aure ta ya sunanki ita ma barra barratu ma'ana mai jin Allah to abinda manzo Allah bai san aka zo aka ce barratu na nan kun ga za a ce a'a mai bin Allah na nan kun ga za a ce to ku du ba ku bin Allah sai zan babu madadi a cikin abin sai ce a'a bal anti maimuna sunanki maimuna ina ma'anan maimuna ai ismun min al-yumni albarka mace mai albarka mun gane wannan da to irin waɗannan sunayen sai mu je mu rinka sa ƴaƴan mu maza ne ƴaƴan mu mata ne sunaye masu kyau Abdullahi Abdurrahman Muhammad Ahmad Ibrahim irin waɗannan sunayen to shine Ubadatu dan Samit aka ce Ibn Qais al-Ansari al-Khazraji kun ji asalin sunan shi Ubadatu dan Samit dan Qais al-Ansari balansari ne mutumin Madina ne al-Khazraji cikin mutanen Madina dama mun ce suna da nasbobi guda biyu manya-manya akwai Ausu da Khazraj ko to shi al-Khazraji ne abul walid baban walidu alkunya shi kenan ahadun nuqaba'i ɗaya daga cikin mutanen nan masu daraja waɗanda suka shiga garin makka da daddare suka je suka karɓi addinin musulunci wurin annabi suka ɗauko mishi alwashin ya bar makka ya dawo madina su sun lamunci to ya halarci wannan lailatul aqaba ya samu wannan darajar wannan daren wanda ya halarce shi ya samu darajar da har wanda ya je badar bai halarta ba sai dai badar ta fi shahara a wurin mutane haka ka abu ya faɗi cikin hadisin shi to sai ya zan shi wannan ya haɗa biyu gashi yana ɗaya daga cikin ahadin nuqaba sannan badariyun ya kuma halarci yakin badar shi ko mutumin duk da je yakin badar to an rufe fayil ɗin shi gaba ɗaya aljanna ta tabbata duk kifar da aka yi aka tashi aka faɗi sai ya shiga ba zai sake yin laifi da za a rubuta ba to ya halarci yakin badar saboda yakin badar jama'a dauriya ce kawai in ba tsabar imani ba ba wanda zai iya fita yakin badar tafi ka je ka karanta suratul anfal ba wanda ya kwana da shirin za a yi yakin ba wanda ya tashi da ainihin shirin za a yi yakin kawai gari ya waye wani ma ya gama kintsawa yana shirin zai tafi kasuwa ofis zai je gona zai je sannan zai zo sai ce ka fito mu je ina sai ce mu tafi badar lafiya manzo Allah sai ce za a je za a tarbe kaya ne tawaga ce kafirai suka yi sai suka kasa biyu tawaga wannan ta ɗibo makamai sai aka saka Abu Jahal ya ainihin wato ya zan shine zai kula da ita shine commander sannan wannan tawara ita kuma ta ɗibo dukiya waye kwamanda abu sufiyan to da aka tara su mu tafi badar ga abu sufiyan can da dukiyar mutanen maka mu je mu kwato mu rage asara to kaga kowa ba shi kaga amma za a ɗan yi minna za a je a samo kuɗi za a samo dukiya ashe abu sufiyan da ya ji labarin za a yi attacking ɗin shi za a tsare shi sai ɗauki bypass sai shallake sai kewaye madina sai annabi ya ce to yanzu shi kenan sai a tsaya jiran tsayar kuma to ita kuma tsayar makamai ce suke tafi da shi to manzo Allah da mushriya bai ce tunda an zo ba za a koma ba ayi sahu inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus sahabbai suka yi sahu annabi ya wuce gaba yana addu'a to Allah ga su sun zo za su yaki za su kare addininka ya Allah in har kadar aka sake aka kashe waɗannan mutane har abada ba za a sake bauta maka ba Allah ka taimake su Allah ka taimake su yana addu'a mayafin shi har faduwa yake Abubakar ya zo ya mayar da mayafin shi sai manzo Allah wannan addu'a ta isa ko talakan cikin mu ya addu'a nan ta balle kai kafirai suka zo malam aka fara gumurzu ka duba ikon Allah wani kawai ya riko makami ne dan dai kawai dama balarabe kamar bafulatani ne bafulatani duk inda zaka same shi ya dan aje sandan shi haka ko ba sharo to haka balarabe wani kawai ya taho da takobi ne ba dan za a yaki ba ku da aka ce ku je ku tarbi dukiya to kawai haka suka taho babu shiri aka zo ga kafirai da makamai sai Allah ya nuna musu iyawa sai da aka zo bakin daga gadan gadan sai Allah ya rinka zuba musu gyangyaɗi yar kumangiya ce yar bulala ce sanda ce takobi ce ka ɗaga za ka fara wa kafiri sai gyangyaɗi ya kwashe ka kana buɗe ido kuma sai ka ga ya faɗi ya mutu kai ka tabbatar ba kai kai kisan nan ba Allah ya ashe mala'iku Allah ya turo mala'iku ne sai da sahabbai suka gansu suna sauka barera a lokacin nan sai iblis shedan shi kuma ya je rikida sai shi- wata shiga ya zama wani jarumi da mutanen maka sun san shi shugaban kabilar mudlaj shine surakatu bin malikin al-mudlaj duk ba shi yana tsoron waɗannan mutanen saboda mutane ne marasa imani sai yau gashi yana cewa ku zo inni jarun lakum ni makwabcin nan naku ne yau zan taimaka muku ku taho sai suna murna ta idan ai mu mun yi gandakatar a ce wani ne kwamandan mu yau su Muhammadu sun shiga uku sai da aka je bakin daga ya ga mala'iku na dira sai kwashe da gudu ya sura katu lafiya yace ina inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah rabbul alamin wallahu shadidul iqab yace ina yace ina tsoron Allah ina ganin abin da ba ku gani wallahi ni ina tsoron Allah kadi kadi munafiki sai da ya kai su bakin daga sannan aka je aka kashe saba'in aka kama saba'in aka ɗaure babu shakka domin tun daga lokacin nan kafirai ba su sake samun kataɓus ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to duk wanda ya je yakin nan kawai an yafe mai an yafe mishi duk laifin da ya an gama jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan mutumin fa ya je yanzu wannan wali ne ko ba wali ba ina ɗari shi kaga ashe dan ba za a ci abinci da ita bane da an san za a ci abinci da ita babu shakka da tun kana jin yanzu wata dariƙa al-ubbadiyya as-samitiyya ana ta kawo falala ashe daga nan zaka gane duk wata dariƙa da aka kafa aka ce ana kare waliyai a waɗannan ba waliyai bane waliyai ne bi shahadatin lahi wa rasuli amma baka taba jin ana kamba madariƙar su sai kuma a ce ana kare waliyai waliyan karni na goma sha biyu ko na sha uku ga waliyan karni na ɗaya ba a kare su ba ko tuwo ne ko an kace shi da almuru ya ci fiye da ake kaci shi karfe goma don yayi sanyi ya ce badriyun mashhurun shahararren mutum ne ubadatu mata bin ramila ya rasu ainihin a ramila sanata arba'in wa salafina hijira na da shekara talatin da hudu wala husnatani wa saba'una sana yana da shekara saba'in da biyu a duniya kun ga ya daɗe a duniya kenan wakila ai wasu ma suka ce asha ila khilafati muawiyah radiyallahu anhu ya rayu har ma zuwa cikin halifancin ainihin muawiya wato ya ketare shekara 34 din kenan ya kai wajen ainihin eh, shekara ta wajen ainihin 35 ko da bakwai shi kuma a duniya zai zan yana da shekaru 73 ko da hudu to jama'a kun ji wannan sahabi sai kuma ma'anar kalmar cewa man shahida sai malam yace qauluhu man shahida Allah ilaha illallah ai man takallama biha arifan li ma'anaha wanda ya faɗe ta yana mai sane da ma'anarta ba faɗar ba kawai jama'a kana sane da ma'anar abin da kake faɗi shi yasa kuka ga sahabbai su ba wai tsabar karatun suke kokarin tara ba ma'anar karatun shi yasa Umar ran da ya sauke bakara sai da yanka raƙumi don ne in aka biya musu aya sai sun iya karatunta sai sun gane ma'anarta sannan me take karantarwa sai sun aikata sannan sai su dawo amilan bi muqtabaha sannan kuma yana aiki da abin da take hukuntawa amma yanzu sai kaga mutum yana kalmar la ilaha illallah kuma yana shirka yana kalmar la ilaha illallah yana tsafi yana kalmar la ilaha illallah yana cikin kungiyar juju ko sacred society ko cultism ko duk wata hanya wadda ta saba ma Allah ko ka ganshi wurin boka ko wurin dan tsubbu a je a zana a karkata a zane a share sai a girgiza kai a ce tabbi jan babu sa'a alhaji sai ya fasa kaga ya zama mushriki daga ran la ilaha illallah shifa baya aiki da ita ta rushe batinan wa zahiran tun daga ciki har waje sai ya zan mutum ya yarda da ita yana hukunta yana aiki da abin da take hukuntawa to anan ne sai malam ya ce to ku tun da haka ne ashe akwai aiki fala budda fi shahadatayn min al-ilmi wal yaqini wal amali bi madluliha babu makawa duk mutumin da ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ya zan ya san me take cewa sai ya zan ya sakankance akan abin da take cewa sai ya zan yana aiki da abin da take cewa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yake fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah ka sani aka ce ba a ce ka faɗa ba sai aka ce ka san la ilaha illallah ka santa sannan wa qaulihi da ainihin kuma magana wa qaulihi da kuma magana Allah da yace illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna babu waɗanda za su tsira a wurin Allah sai waɗanda suka shaida gaskiya a halin suna sanar da ita gaskiya amma nutuku biha min ghairi ma'rifatin li ma'anaha amma mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah ba tare da ya san ma'anarta ba fa wala yaqina wala amala bima taktabihi bai sakankance ba kuma baya aiki da abin da take hukuntawa min albara'ati min shirki me take hukunta ita la ilaha illallah tana shar'anta maka tana hukunta maka sai kai baran baran da kai da shirka ka san yadda bush yayi baran baran da yan taliban ka san ko a zuci ko a baki ko a mafarki bush ba yi tare da 'yan taliban ba yi tare da su usama bin laden ko ba shi tare da mu ba yi tare da musulmi ko sai ka yi baran baran da shirka fiye da haka babu shakka ba zai taɓa yiwuwa allah maɗaukacin sarki ya karɓe ka ba a halin ka je wurin shi da ƙazantar shirka to ƙazantar shirka kuwa bleach baya wanke ta babu shakka sai an ɗauko nassin alƙur'ani da madarasun na annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan dauɗa ta wanku tas in ba haka ba Allah ba zai kalle ka ba wa ikhlasil qawli wal amali sannan ba yadda za a yi mutum ya zan la ilaha illallah shi ta zama ta gaske sai ya zan ya tsarkake duk abin da yake faɗi ga Allah sai ya zan ya tsarkake duk abin da yake aikatawa ga Allah qaulul qalbi wal lisan maganar zuci da ta baki sai ya zan gaba ɗaya tsarkake su ga Allah wa amalul qalbi wal jawarih sannan duk aikin da zuciya za ta aikata da aikin da gaɓoɓi za su aikata sai ya zan ya tsarkake su daga shirka sai malam ya ce qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal jawarih fa ghayru nafi'in bil ijma dan mutum kawai ya faɗi ainihin wato la ilaha illallah ku duba jama'a ya zan ya faɗe ta ne kawai da ainihin wato zuci sannan da harshe sannan da ainihin wato aikin zuciya da ainihin wato aikin gaɓoɗi ba zai amfanar da shi ba da haɗuwar malamai me ake nufi da wannan magana faɗin la ilaha illallah da zuci da baki kaɗai a a sai gaɓoɗi sun bayyana a aikace sai an ga kana aikin la ilaha illallah amma ka ce ai ka faɗa da baki ai zuciyarka ta yarda amma daga ina kace yanzu a ka je wurin boka ne ga wasu lawiya baka guda goma sha ɗaya ce ka binne a dokin kofa babu shakka wannan la ilaha illallah malamai sun haɗu akan ba za ta amfane ka ba a'a da zuci ne da gaɓoɓi amma ka faɗa fa ka ƙi ka faɗa babu shakka ba za ta amfane ka ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to sa'an nan sai ya ce qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi ya faɗi fil mufhim ala sahihi muslim wani hamshakin malamin hadisi ne mutumin ƙasar andalus spain ta yanzu kenan malamin qurtubi ne mai tafsiri qurtubi wannan da ya tashi sai yayi samari yayi ikhtisari ya takaita sahihu muslim sannan sai zai sharhin shi an buga shi a cikin mujalladi shida manya manyan mujalladai to shine al-imam al-qurtubi yake faɗi a cikin littafin shi al-mufhim ala sahihi muslim wato sharhi ne na talkhis sahihu muslim yace babu ga wani babu la yakfi mujarrad at-talaffuz bi shahadatayn faɗin kalmar shahada kadai rakka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi da baki kawai yace wannan bai isar ba بل لا بد من استيقان القلب sai zuciya ta samu yaqini to sai malam yace wa hadhihi tarjama kaga wannan babu da qurtubi ya kulla tanbihun ala fasadi mazhab ghulatil murji'a fadakarwa ake maka a bisa barnar ainihin wato mazhabin waɗanda suka ƙetare haddi daga cikin murji'a murji'a su ne masu cewa ai matukar ka faɗi kalmar shahada kawai shikenan ko zuciyarka ko gaɓoɓinka ba su bayyana ba ya isar to sai malam yake kaga wannan fadakarwa ce akan lallai magana su barna ce alqa'ilina bi anna talaffuza bi shahadatayn kafin fil imani su suna cewa an dai mutum ya lafazi da kalmomin shahada kawai sun isa game da imani ko bai kulle da zuci ba ko bai fada da baki ba ai ko bai ainihin aikata da gabobi ba to sai malam yace wa ahadithu hadha babi tadullu ala fasadihi hadisan da suka zo a karkashin wannan babi suna nuna barnar irin waccan aqida ta murji'a bal huwa madhhabun ma'lumun al fasad min min shari'a yace ai wannan mazhabi nasu wannan aqida tasu tabbataccen abu ne a shari'a cewa batacciyar aqida suke da ita liman waqafa alaiha ga duk wanda yake karanta aqidojin su ka je ka karanta littafin sharh sunna a mujalladin shi na farko babin ainihin tauhidi zaka ga irin aqidojin su da kuma raddi da ainihin al-imam muhyi sunna al-hafiz al-bagawi musu sai yace wa li'annahu yalzimu minhu taswigan nifaq kuma ai in aka ce imani in ka faɗa da baki ya isar zuciyarka da gaɓoɓinka ba komai in ba kai ba ai wannan ya nuna an gyara munafunci kenan ko dan munafikai suna faɗe da baki sai ya ce wal hukmi lil munafiq lil munafiqi bil imani sahih wannan kuma ya nuna ainihin wato an hukunta cewa ashe munafiki yana da kyakkyawan imani kenan wa huwa batilun qat'an yanke wannan maganar ko an aka faɗe ta to barna ce a ce munafiki mai tsantsar imani ne tunda dai ya faɗi la ilaha illallah to babu shakka wannan ainihin kalma ce mummunar ainihin kalma Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji to in muka dubi wannan hadisi mecece alaƙa shi da wannan babi kamar yadda muka faɗi ya tattaro abubuwa abu na farko shine wanda ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida Muhammadu manzon Allah ne me kenan tauhidi wanda duk ya shaida ya faɗa ya kudurce ya aikata ya san ma'anar haka babu shakka duk karancin aikin shi ranar kiyama sai ya shiga aljanna hadisi ya zo ka karanta cikin babin falalar sujuda cikin sahihul bukhari aka ce ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai tattaro halittu baki ɗaya a gaban shi sai ya ce to a yau fa wanda duk yake bauta wa wani abu to ya bi shi masu bautar rana su bi masu taurari su bi masu wata su bi masu ainihin bautar tawagit Allah ya ce duk sai su bi su sai annabi ya ce sai ya rage sai wannan al'umma ita kadai sai ya ce a cikin muna tsaye tare da munafukanmu don anan duniya ma tare ake da su don haka tashi kiyama ko an waɗancan duk sun gama bin masu abin da za su bi shi kenan sai a waye gari muminai suna nan tare da munafukai ba a riga an rabe ba tukuna to a can tukuna kar ka manta fa nassin hadisin cikin musnadul imam ahmad ya nuna ranar alkiyama da rana da wata za a ɗibe su a saka su a wuta laifi suka yi a'a saboda a kaskantar a kunyatar da masu bautar su don Allah an tashi kiyama wanda kake tsammanin zai baka aljanna shi kanshi an saka shi a wuta kaga ka shiga uku ka lalace ranar duk shiryawar gaje maka kuma ba damar reverse saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan lokaci ne sai Allah madaukakin sarki ya bayyana ga ainihin al'umma in ya bayyana ga al'umma sai ya buɗe ainihin jikin shi sai mutane su ce mumine sai su ce wannan ba ita ce siffar da ubangiji ya siffanta mana ba don haka ba kai ne ubangijinmu ba muna nan har sai ubangijinmu na gaskiya ya zo to kaga anan fa'idar tauhidul asma'i wa sifat kenan daga cikin fa'idodin shi duk wata siffa ta Allah in aka gaya maka ka yarda a haka in ka karyata ranar kiyama in kaga Allah baka gane shi yanzu kama ce maka albani dogo ne siriri sai ka ce a gajere ne dan tsoho da furfura to tsaya a haka ko a haɗu da albani sai dubu ko baka gane shi ba haka ne duk inda aka ce maka Allah yana da siffa kaza to tsaya a haka yana da siffa kaza tsaya a haka to ranar alkiyama sai ya bayyana a wata siffa wadda zai jaraba halitta da ita mu'minai sai ce ba kai ne ubangijinmu ba muna nan har sai ubangiji ya zo ana nan sai ubangiji ya yaye hijabin da ke tsakanin shi da mu'minai sai mu'minai su ganshi a siffar da yake to duk mu'minai sai su faɗi sai su yi mishi sujuda to a lokacin ne asirin munafikai zai todu sai su tafi za su sujuda sai bayan ya kage sai Allah ya ce wa kad kanu da auna ila sujudi wa hum salimuna a da a duniya lafiya su kalau an ce su zo su sujuda saboda shigantaka sun yi to yau kuma suna son su yi bayan yaki asiri ya to jama'a mun gane wannan da kyau ko to a lokacin ne sai manzo Allah ya ce sai Allah ya jawo siradi sai ya kafa shi akan wutar jahannama siradi aka ce gada ce gashi nan ba a iya ganin shi sai da hasken alwala baki ne siriri ne gashi nan za a dora shi kan wutar jahannama karshen wutar jahannama ce aljanna in baka haye siradi ba da za ka shiga aljanna ba kasan siradi kuma wutar jahannama ce in ka taka kafa ka ta zame sai kai kafa to sai a ce mutane kowa ya zo ya wuce annabi ya ce mutane za su wuce da gwargwadon ayyukansu wani da ya taka siradin sai dai ganshi kofa aljanna yana ina siradin ana wuce Allah ya soka ka gani wani kamar walƙiya wani kamar ingarman doki wani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ƙyar zai wuce domin mala'iku za su zan suna cikin wuta kowa ya rike kugiya suna fusgoka kana kafcewa suna fusgoka a nan ne bawan Allah za ka ji yana rabbana atmin lana nurana Allah ka cika mana hasken mu Allah kar ni dim kar batir ya sanyi Allah a cika mana to mumini sai Allah ya cika mai mumini mai laifuka Allah ya so ya hayar da shi sai ya haidi ya kakkarce munafiki yana takawa sai kafa shi ta birma to anan duk in aka gama wannan gwagwarmaya yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta sai manzo Allah ya ce sai rage saura wani mutum kwaya daya duk duniya kowa ya san matsayin shi shine bai san matsayin shi ba yan wuta suna wuta yan aljanna na aljanna shi kuma yana can tudun araf kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwati fiha wal ahya wani dan kurkuku ne ya ga dan direbobi sun zo kawo mishi abinci yace oh mu dai mun fita daga duniya amma kuma muna nan a duniya mu ba mu ba mu kai lahira ba kuma mun bar duniya to kurkuku kenan to yanzu tudun a arafi kai baka kai wuta ba kai kuma baka aljanna to suna nan in aka karkata su suka hangi aljanna sai su ce muna nan zuwa muna nan zuwa in Allah to falala Allah za ta kawo gare mu in aka juya da su suka ga wuta sai su ce a'udhu billahi Allah ka kauda mu Allah ka nuna mana wannan matsayin wannan zaman kawai azaba ne ka duba ko nan duniya aka saka ka a bayan kanta an kaskanta ka baka shiga cell ba baka je prison ba a ce cire takalmin ka tsaya nan kana shigo ana shigowa an san matsayin ka balle a lahira annabi ya ce in abin duniya ya damu wannan bawan Allah sai ya ce ya rab ya Allah kar a banni in zama ni ne matsiyaci cikin al'umma kowa ya san matsayin shi dan wuta wuta dan aljanna aljanna ni ina nan Allah kai min arziki a karkatar da fuska ta ka daina kallon wuta don da yana kallon wuta sirkaki da zafi da ɗoyi da ƙarni yana siraro mishi to yanzu cewa yake a karkatar da shi ya daina kallonta sai Allah ya ce ka yarda in aka yi maka wannan arzikin baka sake roƙon wani arziki sai ce na rantse da girman ka da buwaya ka ya Allah ba abin da zan sake roƙo arzikin kenan sai ce ku juyar da fuskar shi ya daina kallon wuta sai an juyar da fuskar shi can sai kuma ya nisa sai ya ɗaga kai ya ce ya rab ya Allah ka a gaji da ni a yi min arziki a sa fuska ta ka rinka kallon aljanna sai Allah ya ce dan adam wace irin yaudara ce da kai Sai Allah ya ce ya Allah kar a bari ni in zama ni ne kaskantacce cikin halitta to ka yarda baka sake roƙon arziki sai ya ce ya rantse da girman Allah da buwa Allah sai ya ce ku karkatar da shi ya kalli aljanna sai annabi ya ce idan sirkaki da kanshin aljanna ya bufo mishi aljanna da kafin a kai gare ta da tafiyar kafa shekara ɗari biyar kana jin kanshin aljanna kafin ka kai aljanna da kafa da shekara ɗari biyar kana jin ƙanshinta sai ce sai Allah ya ce ku fuskantar da shi da an fuskantar da shi manzo Allah ya ce in ya hangi lagwada da ni'ima da ake ciki a cikin aljanna sai ce ya Allah kar a gaji da ni a kai ni kofar aljanna mana sai Allah ya ce kai dan adam kana da yaudara ce ya Allah kar ka bar in zanni ne matsiyaci cikin al'umma sai Allah ya ce ku kai shi can in hankalin shi ya tashi ga aljanna amma bai shiga ba sai sake cewa ya rab ya Allah ni kadai ne a waje Allah ka rufa min asiri in shiga ciki sai Allah ya ce ka cika yaudara ka cika kaza ka sai a ɗauke shi sai a shigar da shi sai annabi ya ce kun san me yasa aka yi wannan mutumin haka shine tun da yake bai taɓa wani aikin alheri ba amma dai yana da imani da da ƙwayar zarra ƙwayar zarra ko ba a iya ganin ta with this our naked eyes sai dai a ƙarƙashin microscope sai a ƙarƙashin na'urar bature tabaran bature tabaran likita to gwargwadon imanin shi kenan amma kun ga daren daɗewa gashi da yawaye gari a ina a aljanna aljanna guda ɗaya Allah ya ce wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardu samawati wal ardi fadin aljanna kamar fadin sama da ƙasa to fadin guda ɗaya kenan sai Allah ya ce to shi kenan yanzu ne kake so aljanna sai ce ina son kaza ina son kaza sai Allah ya rinka tuna mai to kaza fa ka manta kaza ka manta kaza dan a cikin aljanna ce kai Allah yake lahum fiha ma yasha'una waladana mazid abin duk da kake so aljanna akwai bayan zan biya ma bukata akwai abin da kana so amma baka san shi ba dan ko anan duniya an ka shiga supermarket wallahi akwai wata kwanar da akwai wani abu da kana so amma ma baka taba sanin shi ba ana nuna maka sai ka ce oh Allah ya wannan ko za a taimake ni a nan duniya kenan supermarket na ƙauyen anguwar balle a aljanna dubi wannan shi yasa duk abin da kake so ka hakura akwai a aljanna kun san akwai masu son shagali mata akwai son shagali akwai son biki Allah yake inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun yan aljanna a yau akwai shagali amma ba shagalin irin wannan mai goge mai jarka ba shagalin da bai saba ma Allah ba akwai shagali a aljanna akwai better life jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka ya jama'ar musulmi wannan mutum a cikin hadisi sai annabi ya ce sai Allah ya ninka mishi goma wannan aljanna to wannan shine muminin da ya fi kowa karancin imani kuma bai taba aikin alheri ba amma imanin can nashi daidai da kwayar zarra tunda ba a samu shirkar da ta rushe shi ba kun jin da yawa gari kun ga wannan hadisi ya fassara mana wannan kenan da yake cewa adkhalahu Allahu ala ma kana min al-amali komai kankanta aikin shi sai ya shiga aljanna in Allah ya sa kana da wasu laifuka amma dai ba su kai shirka ba Allah bai nisi ya gafarta maka ba dan ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk laifi Allah zai iya gafarta amma in shirka ce ba zai gafarta ba to shikenan sai zan kana da laifuka ba su kai shirka ba tunda ya ce liman yasha'u in ya zama shi a shi bata sauka kanka ba sai ce a kai ka wuta to wutan nan da za a kai ka za a yi maka azaba daidai da ayyukanka bayan lokaci kuma sai ka fita in ma shi Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya cire ka in ma ka fita bi shafa'ati shafi'ina ko dai annabi ya cece ka kamar yadda ya zo cikin wannan hadisin da muka gama bayani in ka je ka karanta za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya mai izini cewa ya tafi gidan wuta ya je ya kwaso ina shi ina shi duk wani wanda yake na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake na annabi ne sallallahu alaihi wasallama in annabi ya je aljanna sai tsuntsunto a beban shi to ya za a yi annabi ya za ka gane sai ya ce ai Allah ya haramta wa wuta ta shiga gaɓoɓin sujuda hannayenka gwiwoyinka goshinka hancinka gyaffan yatsunka ko wani tsautsayi ya kai ka wuta Allah ya ce kattaci wannan saboda waɗannan wuraren sun taɓa durƙusa mishi jama'a sujuda ne ce ce tauhidi wannan na nuna falalar tauhidi ko ba nunawa kar ka manta dama babin da muke karatu kenan babin da ke bayanin falalar tauhidi da kuma irin yadda zunubi tauhidi yake kankara zunubai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam yace wa lahuma ai dai su bukhari da muslim abdamiru yaudu ilaihi ma saboda a can karshe yace akhrajahu ai bukhari da muslim suka fitar da wancan hadisi ko to anan kuma sai yace wa lahuma har wa yau dai bukhari da muslim suna da ainihin wato hadisin da suka ainihin ruwaito fi hadisi itban a cikin ainihin hadisin itbanu dan malik shi ma za mu ji kaɗan cikin tarihin shi insha Allah yake cewa fa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah domin haƙiƙa Allah ya haramta wa wuta ta ci duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah kuma ya faɗi haka ne da nufin fuskar Allah to wannan hadisin ya zo da mas'aloli kamar haka na daga cikin mas'ala shine yana tabbatar mana da abin da ya sa malam ya kawo shi shine yana nuna falalar tauhidi ko matukar ka faɗi la ilaha illallah da nufin fuskar Allah babu shakka Allah madaukakin sarki ya haramta wuta ta ci namanka to kaga anan abin da ake faɗa maka to ka ji darajarka ka ji matsayinka to sai ake ce maka ka yi a hankali ka yi a hankali misali a ce kai ƙwararre ne wajen mathematics sai aka ce gobe ana da GCE ko waye ko menene za a yi akan math sai ka zauna kana ta koya wa sauran ɗalibai har karfe uku na dare kaga anan mai son ka ya kamata ya ce wani ka yi a hankali ka yi a hankali ba dan komai ba dan kakka je a gabatar maka da question papers takaddun tambayoyi gyangyaɗi ya hana ka amsa su ka faɗi mas ɗin gashi ka kwana koya wasu ka zama kendir kenan kana ƙona kanka kana haskaka wasu to a nan yanzu duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah matikar don Allah ya faɗa to haramun ne wuta ta ci naman jikin shi to sai ake cire to ya a hankali ya a hankali la ilaha illallah din tana da abubuwan da ke lalata ta menene shine shirka to da zaran ya dogara da cewa ai ya faɗa kuma don Allah baya yana a hankali to karshen ta sai fada shirka bai sani ba sai yasa ka dubi sahabbai duk darajar da suka samu nassoshin qur'ani nassoshin hadisai tun ana ɗe annabi yace fatima yar aljanna ce hasan da husain dan aljanna abu huraira dan aljanna bilal dan aljanna tun ana lissafa irin ukashatu ibnu samit nace abu huraira ukashatu ibnu ukashatu ibnu muhsan tun ana lissafa ɗe aka zo aka haɗa goma lokaci guda abubakar umar usman aliyu abdulrahman sai sa'adu sai sa'idu sai falha sai abu ubaida aka haɗa goma aka ce yan aljanna fatima ta ce ya manzon Allah uwa ta khadija da ita aka fara harkar nan ita ban ji ba manzon Allah yake tabbi jan ai khadija albishir ake mata da wani kankareren gida da Allah ya mata na karau a cikin aljanna ma'ana ita gidanta ma is goldish da gwal aka yi gidan sai annabi ya ce na tsatsan gida ne ba hayaniya a ciki to me yasa sai aka ce an yi mata sakamako ne daidai da halinta khadija na tsatsiyar mace ce da annabi ya ya ce mata yau na dawo daga kalwa na ga wani ina tunanin aljani ne kai ya haukata ni sai ta natsu ta ce ka kwantar da hankalinka ai ba irin ka aljani ke taba ba ai ba irin ka Allah zai bari cuta ta same shi ba kana sadar da zumunci kana kula da marayu kana taimakawa gwagware kana kaza kaza dan Allah yanzu mata kaza ta yi haka mafarki in ta ji kane kana sambatu sai ta tashe ka lafiya kuwa saboda tsoro amma Khadija dubi shi da kanshi yace ina ganin aljanni na gani ita tana kauda abin saboda natsuwa natsuwarta sai ta sa aka yi mata gida na tsatsiya aljanna jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa ka natsu Bilal ne ya kai shi aljanna a aljanna kuma a gaban annabi wannan abu kamar yana da tsaura kai yanzu nan Bilal a aljanna ma yana gaba to yaya kenan sai aka ce an yi mai ne sakamako daidai da aikin shi a nan duniya in annabi na tafiya sai Bilal ya wuce gaba duk inda wani kwatami yake sai ce manzo Allah tsaya sai Bilal ya gyara hanya tukuna duk inda kwalba take in ma takawa ce shi ya fara takawa sai aka ce to da suka tashi ranar kiyama sai ya zan haka za su tashi manzo Allah ya kira Bilal ya ce ya Bilal ka ga wani aiki kake fatan kayi wa Allah har na ganka a gabana a aljanna Bilal ya ce "Ta, to bari in tuna yace ba wani abu sai dai duk sanda ne alwala ko da daddare ko da rana sai ne sallah raka'a biyu kafin in zauna annabi yace ka ji abin da ya kai ka ka dage to abin da ya kai shi aljanna kenan to amma gaba fa aka ce shine an yi mishi yadda yake tafiya da mai gidan shi anan to aljanna ma ya tafi annabi dai shi za a bude wa aljanna sallallahu alaihi wasallam to amma yana tare da bilal kenan to ana buɗe sai ce to bilal wuce haka ka saba a duniya to nan ma jama'a mun fahimci wannan da kyau duk da aka gama wannan ainihin garanti ga aljanna sai kuma Allah ya tattara su gaba ɗaya cewa sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada babu yan kungiya ko mazhaba ko yan dariƙa da Allah ya ambaci sunansu haka kakaf a duniya sai muhajiruna wal ansar sahabbai Allah ya tattara su yace muhajirai da lansarawa da waɗanda suka biyo bayan su amma da kyautatawa sai ka kyautata kai su kan masu kyautata ne don haka ba a sharaɗi ba amma kai in ka bi bayan su sai ka kyautata Allah ya ce ya yarda da su to ka ji abu na ɗaya da ake so ka gane yarda Allah to ta fi shiga aljanna falala a gurin Allah Allah ya ce wa ridwanun min Allah akbar yarda Allah ta fi shiga aljanna girma dan aljanna in suka gama haɗuwa a aljanna kakaf sai Allah ya tattaro su ya ce me ya rage ban muku ba sai ce ba abin da ya kamata a yi mana ba a yi mana ba sai Allah ya ce akwai na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba duk zaman ka a aljanna baka samu wannan garantin ba akwai yiwuwar wata ran a ce fita tunda ba a yarda da kai ba ko to yau sai aka ce to na yarda da ku ma'ana duk abin da kuka yi a aljanna to ba za a fidda ku ba to wannan ya fi shiga aljanna to sahabbai kafin a ba su aljanna sai da Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su warabo anhu sun yarda da Allah ba jama'a ba shehun da ya samu wannan falalar kaka sai ce warabo anhu suna sun yarda da shi sannan sai ce wa a'adda lahum Allah ya musu tattalin jannatin aljannatai ba ɗaya ba aljannatai uncountable ba su kirguwa aljannatai ta jirimin tahti hal anhar wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu sannan sai ya ce khalidina fiha abadan za su zauna a ciki har abada suyuti a cikin durrul mansur ya ce in ka ce duk sahabbai na aljanna ya ce baka kuskure ba ko rantsuwa kai ba kafara to ya jama'ar musulmi wannan irin darajar da suka samu ba wai sun same ta bane da ainihin yawan surutu da yawan neman falalar da ba ta da asali sai dai tsayawa a inda aka tsai da su to na daga cikin tsayawa a inda aka tsaye da su ku dubi wannan kalmar da ta zo a cikin hadisi da yace yabtazi bi zalika wajh Allah wanda bi ya faɗa haka yana nufin fuskar Allah yanzu wannan hadisin ya siffanta mana cewa Allah na da fuska kenan to aqidar sahabbai aqidar tabi'ai aqidar atba'u tabi'ina su imamu malik shine duk inda Allah ya siffanta kanshi da wata siffa ka yadda da ita a haka duk inda annabi ya siffanta Allah da wata siffa ka yarda da ita a haka amma akwai ka'ida ka'idar guda biyu ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da yake kamar Allah yanzu da aka tabbatar da Allah na da fuska to tunda an ce ba abin da yake kamar shi kaga ai agogon ma yana da fuska ko kai ma kana da fuska babur na da fuska mota na da fuska amma duk waɗannan da suka haɗa suna ɗaya amma fuskokin iri ɗaya ne to balle Allah sai da ya bayyana maka ya ce babu abin da ya kama da shi to sai ka tsarkake Allah daga kamanta shi da fuskar halittu mun gane wannan sannan sai kuma ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga wa Allah misali kar ka ce misalin fuskar Allah fuskar kaza kana faɗin haka kazan kafiri dan ka nakasa Allah dan duk wata fuska za ta hallaka amma fuskar shi tana nan to in ko fuskar shi tana nan kuma kace ta yi kama da ta kaza ashe kana nufin wata ran ita ma za ta waye gari ba ta kenan to abin da ahli sunna suka ce shine a kore duk wata nakasa ga Allah a tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa kanshi shine duk a karkashin wannan a laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake kamar shi amma fa duk da haka wa huwa sami'u mai ji ne albasiru mai gani ne to sai a ce Allah na ji Allah na gani ba irin jin halittu ba ba irin ganin su ba to in ka ce Allah yana ji Allah yana gani irin na halittu Abu Hanifa yace ka zama kafiri Abu Hanifa yana da littafi na tauhidi kowa ya mallake shi sunan shi al-fiqhul akbar yace babban fiqhu ba fiqhun da ya kai tauhidi sunan littafin kenan sannan yace in kuma ka ce sam'un ka sam'i jin Allah kamar nawa yace ka zama kafiri in ka ce basirun ka basiri idan ko ganin Allah kamar gani na ka zama kafiri to yanzu ya za kai kenan sai a ce duk wata siffa da ya siffanta kanshi da ita in ka zo ka fassara ta ka wuce yanzu dai kuna jin sahabbai da annabi ya faɗi wannan kowa ya fahimta amma ba wanda ya fahimci annabi yana kwatanta fuskar Allah da fuskar halittu ba wani sahabi kuma da ya karyata to abin da ake so irin waɗannan hadisan aka zo to ba su a yadda suke dan na zuwa nace fuskar agogo na ta fashe ba wanda zai tambaya to yaya hancin ko dan an san babu hanci a fuska agogo amma kaga ashe kowa fahimci fuska a yadda take ko to balle a ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza to ka'idar da ta sa ba za ka iya kwatanta ta Allah ba dan bai kwatanta ba ka'idar da ta sa ba za ka iya kwatanta ta ba dan baka taba gani ba yanzu mutumin da ka taba ganin shi in ka tashi za ka iya bayani na gaskiya akan shi to manzon Allah ko shi bai ga Allah ba wannan ita ce sahihiyar magana sanda aka yi Isra'i aka yi Mi'raji dai da aka tambaye shi har ra'aita rabbak ko kaga Allah kaga ubangijinka yace anna ra'aitu ta za in ganshi nuran ra'aitu na dai ga haske jama'a mun gane aya suratul najm ba da Allah take ba da yake cewa ainihin laqad ra'a min wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa'yun yuha har inda yake cewa wa laqad ra'ahu نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى kun san mala'ika jibril ne zai goya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan buraka buraka wata irin dabba ce bata kai doki tudu ba ita kuma ta fi alfadari gudunta duk inda idanta ya tsaya nan take aje kofatanta to daga makka aka zo aka ɗauki annabi aka yi baitul maqdis da shi da aka gama kakaf to yanzu wannan dabba aikinta ya ƙare sai mala'ika ya ɗauki annabi sallallahu alaihi sallama ya goye shi sai ya yi sama da shi tun daga ta ɗaya har ta bakwai to daidai lokacin da suka je sama ta bakwai tun daga sama ta ɗaya mala'ika jibril in ya kwankwasa waye sai ce jibrilu ne kai da waye sai ce ni da muhammad aiko mishi aka ya zo dan fadar allah ta fi zila ƙarfi zila ma in kai zangayi an ce ka zo ka zo da wani sai an ce ina nashi rafi ina nashi katin ina nashi izinin balle fadar Allah dan haka sai sun tambaya kai da waye ni da Muhammad an aika yanzu ne eh sannan su bude da aka je sama ta bakwai sai shi Jibril ya ce to wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowa da ka gamu to akwai matsayin shi mu mala'iku ba ma wuce nan amma kai da ike dan gata ne kai dan lele ne Allah ya ce ka wuce manzo Allah yake na taka ne sama ne sama yake sai na je na ga wata koriyar darduma shar ya zo fada mai girma tukun ya ce to nan ya fara jin magana Allah yana faɗi Allah na bashi amsa wannan shine haƙiƙanin abin da ya faru amma ganin Allah manzon Allah bai ga Allah ba to don haka shi kanshi baya faɗin magana ya danganta wa Allah wanda bai je bai gani ba don haka Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin manzon Allah da kanshi da a ce zai kirkiri ƙarya ya faɗi ga Allah to wannan lau harfin tina'in min tina'in ba zai taɓa yiwa manzon Allah ya karya ba to da a kaddara da zai yi Allah ya ce shi kanshi ba za a kyale shi ba wa min babu aula na hannu ashe mun muka karya to lallai mun san matsala ce matsala Allah ya kiyaye to wannan ita ce aqidar ahlus sunna su tabbatarwa da Allah da abin da ya tabbatarwa da kanshi su tabbatarwa da Allah da abin da manzon shi ya tabbatar mishi a cikin ingantattun hadisai Allah ya taimake mu to sahabin hadisin shine itibanu ko malam yace wa itibanu sunan nashi ana karantawa da bi kasril muhmala al muhmala ita ce an baki anan ai mara dugo saboda kun san an baki iri biyu ce ko akwai an baki akwai ran baki ko to sai yace ai bi kasril muhmala ita an baki din nan mara dugon nan to ai mata kasara fa'idar wannan shine da a ce inji wata ran zai kuskure ya buga digon ya zama jin ah, abin nan ya zama gambaki sai ka ce a mai littafi ya ce muhimmala ce ai mara digo ce ba'daha musanna yace bayan ta akwai mai ƴaƴa biyu to mai ƴaƴa biyu iri biyu ce akwai mai ƴaƴa biyu a sama akwai mai ƴaƴa biyu a ƙasa ya akwai ya akwai ta ko sai marmaza ya ce maka fauqiya ta sama kaga ta kenan ita ce ta guje ko sai ce summa muwahhada sannan kuma mai ɗa ɗaya ina ma'anan mai ɗa ɗaya ba'un sai ya ce to kaji yadda ake karanta sunan nashi ittibanu ittibanu sunan nashi kenan wani dattijo ne cikin sahabbai waye baban shi shine ibn malik ibn amr ibn al-ijlan al-ansari kaji asalin cikakken sunan shi annabi ya ce ku yi kokari kowa ya rinka gane nasaba shi dan ku sadar da zumunci ka san sunan babanka sunan kakanka sunan baban kakanka sunan kakan kakanka dan ka san cewa da kai da wani ashe kun hada iyaye can sama sai zumunci ya sadu amma in kuka zo bariki kuka tare kowa daga shi sai uban shi ya sani kawai uban na mutuwa shi kenan ba sauran dangi kenan to annabi ya ce kowa ya kokari ya gane nasabar shi domin ya sadar da zumunci yanzu haka kuna zaune da wani a wurin nan karshen ta kakan ku daya amma baka sani ba. saboda kawai an zo bariki an shagalce kowa na jin daɗi shikenan amma ana son sadar da zumunci to a san nasaba ka san ya kuke da wani ya kuke da wani ya kuke da wani ya kuke da wani jama'a mun gane wannan da kyau ko to aka ce itbanu dan malik dan amr dan ijlan shi ma balansare mutumin madina ne min bani salim ibn auf yana daga cikin kabilar banu salim dan auf mutane gabas da madina suke kuma waɗannan da kaji ana gabas da madina yanzu suna nan cikin garin madina anguwarsu saboda da ne sai a ce gabas da madina kafin gari ya girma amma yanzu gari ya yi girma gaba ɗayan garin su ya shige cikin ainihin madina an gane wannan da kyau ko sai ya ce sahabiyun mashhur sahabi ne shahararre mata fi khilafati muawiya ya rasu a lokacin halifancin ainihin sayyidina muawiya Allah ya kara musu yarda baki daya to wannan ittibanu dan malik kenan dattijo ne shine limamin anguwarsu to sai ya zama ashe tsakanin masallacin nasu da gidan shi akwai kwararo to in aka yi ruwan sama kwararo ya cika da zai iya ketara ba ga tsufa ga makanta sai wata ran yace ya manzo Allah na zo wurinka ne kai min arziki ka zo gidana ka dubi wani wuri ka sa albarka ka yi sallah a wurin dan mai da wurin wurin sallah duk ran da ban samu fita ba sai ainihin in ainihin zo in yi sallah a wurin manzo Allah ya ce insha Allah zan zo manzo Allah baya rena kowa ba wai sai gidan mai kuɗi sai gidan yalla bai gidan kowa manzo Allah yana zuwa ran nan mun kawo ya je gidan ba yahudi gaishe shi saboda bai da lafiya karshen ta ya karba kalma ya musulunta da shi aha saboda haka manzo Allah gari ya waye su abubakar su umar manyan sahabbai annabi ya kwashe su aka tafi ana zuwa aka yi sallama itbanu dan malik sai ya amsa don wani sahabi shi yace da annabi ya zo gidan shi da ya sallama yake sai da na bar annabi ya yi sallama uku sai in rage murya ta ansa saboda sallama annabi ke yawa a gidana ya albarka annabi yace assalamu alaikum yace sai in ce wa alaikum salam ce assalamu alaikum sai in ce wa alaikum salam assalamu alaikum sai in ce wa alaikum salam kaga biyu ya samu albarka ta zo gidan shi ko to kun ji inda albarka take garantin albarka daga saman bakwai mun gane wannan da kyau amma albarka kai ne ka kirkire ta wani kuma shi kuma sai ce ƙarya ce tunda ba nan sai akai ina fata an gane wannan saboda haka sai wannan dattijo itibam dan malik ya ce sai jama'ar anguwa duk suka taru gidana ana cewa ga manzon Allah ya zo anguwar mu yana gidan itibam yace duk aka taru a gidan nan ana nan sai annabi ya sallah wannan wuri shikenan yace sai na mai da wannan wuri wurin sallah duk sanda ban samu zuwa masallaci ba sai in tsaya in yi sallah a wannan wurin jama'a mun gane wannan da kyau to shin ko sahabbai sun ɗauki wannan ya ƙetare kan manzon Allah a'a to salafiyancin kenan da ake kira zuwa gare shi ka tsaya a manhajin su sahabbai ba su ɗauki wannan kuma wani ma yana da bukata ya zo ya ce abubakar kai ne mai falala yanzu zo kai sallah a gidana daga nan falala kuma ce ta wucewa ce ta wucewa ce ta wucewa har ta tafi kan yan kwaya irin waɗanda sha'arani yake kawo a cikin littafin shi tabaqatul kubra sai ya kawo mutum mazinaci ya ce ga wani mutum saboda karama saboda ilimi saboda tsoron Allah sai ya tara jaka sai ya zina da ita wai sai a ce wannan ya kai tsabar sanin Allah ne dan Allah ku je ku karanta tabaqatul kubra ta Abdul Wahhab Sha'rani ne littafin kashfin gumma da kuma tabaqa da mizanul kubra to a cikin tabaqatul kubra din wai abin da yake nufi wai su sufaye tsabar sanin Allah ta sa su ba su wa Allah musu coci in ka je sai su ce Allah ne ya kai ka masallaci Allah ne ya kai ka haka wani shehin sai yake rera waka yana faɗi yana cewa ainihin laqad laqad qaba qaus laqad fafa wato yace baitun li awsanin wa baitun wa ka'bata ta'ifi adinu bi dinil hubbi anna tarakkabat yace wato wai shi yana addini ne addini na haɗin kai addini zuciyar shi ta yi yalwata yace da zuciyar shi tana da kunci Allah kadai yake bauta a bisa abin da Allah ya haramta yace to a yanzu ko zuciyar shi ta yalwata yadda yana iya ainihin zuwa coci ya yi sabis ya je ka'aba ya bauta ma Allah yace saboda waye tura shi coci Allah waye tura shi ainihin ka'aba Allah yana iya shan abin da ya halatta yana iya shan giya yace saboda duk wannan inda Allah bai yadda ba da Allah bai ba da dama ba da giya ba ta shawo ba yace to don haka shi wa Allah musu ku je ku karanta littafin hakikatu sufiya ko ainihin hadhihi hiya sufiya duk za ku ga irin waɗannan sharrori da ke ciki yasa ce wannan tsabar tsoron Allah ne ku karanta tafsirin Qurtubi cikin suratul kahfi ku ji abin da wasu ke cewa wai waliyu ya fi annabi waliyu ya fi annabi wai saboda su annaba suna aiki ne da shari'a qur'ani da sunna da makamantansu amma waliyai suna aiki ne da ilmul batin dan haka ilmin batini shine duk abin da ka gani akasin wanda ka sani a ilmin zahiri to wannan waliyai kenan karkai musu musu imam al-qurtubi sai ya ce duk mutumin da aka kama shi da wannan irin aqidar to kisa ba neman tuba kawai sai kwata ku karanta a shifa ku gani Husainu al-Hallaj wanda mu a ƙasar nan aka faɗe shi sai ka ji an ce radiyallahu anhu daga shi aka yi ranar sallah aka yi layya da shi tsalle yake yana zikiri yana la ilaha illallah ma fil jubbati illallah ma fi jaybi illallah la ilaha illallah wai ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ba abin da ke cikin rigar shi sai Allah wai shi Allah ne komai Allah ne akai akai tuba yaki shine kai sarki yasa aka daure shi akai filin idi da shi ranar babbar sallah an sauka idi sarki yau ba rago lafiya sai ya miƙe jama'a musulmi bana Allah bai hore mini rago ba sai dai Allah ya hore mini zindikin nan sai ya daga shi ya yanka shi sai ce jama'a kowa je yanka layar shi ku karanta ashifa ku kuma karanta cikin littafin sayarwa alamin nubala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'ar musulmi ga karatu ya karatu ga lokaci yayi sai gobe goben Allah so karfe 8 mun ce za mu zo za a sake ci gaba wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah